أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina ƙara jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan katafaren masallaci na sunna a cikin wannan gari na katsina a kuma nan jihar katsina jihar gwagwarmaya da izala da sunna ba don komai ba sai saboda tunatar da kawunan mu matsaloli da suka shafi wannan addini namu wanda kuma ya yi daidai da ranar buɗe wannan masallaci da na shigo masallacin gaskiya na yi mamaki duk yadda ake bukatar masallaci masallaci ya kai masallaci sai dai mai addu'a Allah ya babu ikon raya wannan masallaci da ibada dai da kuwa ana raya masallaci a duniya za ku samu ahlus sunna ne ɗan shi'a baya gina masallaci ɗan ƙala ƙato shi ƙato ne kawai baya gina masallaci da inda ka ga ana gina masallatai arin suna su ne masu gina masallatai na zagaye ƙasashen europe wallahi duk manya-manyan masallatan da gani a europe ƙasashen ahalus sunna ne suka gina su idan ka je Rome akwai wani katafara masallaci da duk Europe ba masallaci mai girman shi a birnin Rome inda na fadar Papa Roma ta duniya take in ana maganar kiristanci to su daga kansu sai a rufe taro da addu'a amma dan Allah ya nuna karfin ikonsa a Rome din aka yi wani irin katafa da masallaci kuma gwamnatin Rome da gwamnatin Kiristoci ce ita ta ba da filin da a gina masallacin. Sannan ta zo gefen masallacin da dama ta yi tashar jirgin ƙasa. Ta zo gefen masallacin da hagu ta yi tashar bus. Yadda duk inda kake a birnin Rome in za ka zo sallar Juma'a ba za ka rasa sallah ba. Amma ƙasashen da suka ba da gudunmuwa idan ka bi kasashen duka za ka kasashen ahalin sunna ne aka gina masallaci idan ka je birnin andalus a ƙasar spain za ka ga katafaren masallaci da aka gina masallaci da ya kai masallaci ko ina a duniya ƙasar saudiya single handedly ita ta gina masallaci idan ka je ƙasar italy idan ka je wani gari da ake cewa canza tsakanin garin da Venezia garin da ke cikin ruwa bai wuce kamar tafiyar kilomita tamanin ba akwai wani irin ka ta fara masallaci a wuri mun yi wa'azi na ƙasar Italy duk jihohin Italy ba jihar da bata zo ba har da mutanen Como waɗanda suke boda tsakanin ƙasar wato Italy da wato can kusan kace karshe-karshen Europe. So, nan ne wani dattijo ya ba mu mamaki. Dattijo da shi aka je aka taro mu sanda muka sauka a Milan. To da aka zo ana jawabai aka iso kan shi. Kamar da faɗa muku ko mota na can tsakanin ƙasar Italy da Switzerland. waɗanda tijo da ya zo na yin bayani sai yake cewa lokacin da na fahimci sunna duka ƙasar italy ta girgiza an yi mamaki saboda ba wasu da suka zo suka same da suka bin wa'azi ba rana ɗaya na ce na gane a hannun sunna su da ke kan addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu na ganin irin yadda ake girmama ne a cikin addinin bid'a kamar ba zan iya watsar da wannan girmamawar gaba ɗaya da rike sunna ba amma da gaba suka gane da gaske nake ya ce to yau zan gaya muku ya aka yi da gane sunna ya ce wallahi na gane sunna ne ta hanyar malaman sunna na Najeriya ya ce ga wasu daga cikinsu a gaban ku a zaune ya rika lissafa wasu maluma daga cikin maluman sunna na Najeriya da za ka yi mamaki ya aka yi rika sunansu yake cewa wani lokaci da malam kabiru ya baro ta magana akan yadda riga sai ta wuce hankali na ya ce amma idan ya bada reference ya ce sai je riga bi sai ya samu abin da ya faɗa haka ne yake a rubuce a cikin littafan da wato littafan wato sufaye ya ce wannan ya sa na rika bin malumar sunna duk wani malami da an ce yana da zafi sai ce bari je da yake faɗa ya ce in na bi na bi na bi sai ga duk zafinsa abin da yake faɗa wato ba kirkira ba karya akwai shi a rubuce ya ce da wannan da gamsu ban da sauran uzuri a wajen Allah inda mutu akan addinin bid'a ya ce wannan ya sa da zartar da in rike sunna in mutu akan da shi da daraja ta wajen ubangiji wannan masallacin da muka yi wannan taro muka yi wannan wa'azi shi ma kasar Saudiya da ta gina shi duk inda ka zagaya waɗannan ƙasashe ka ga an gina manya-manya masallatai a ƙasashen turawa ka bincika ka ji ba za ka samu inda shi'a ta taso ta gina ba idan ka je washington nan ne ƙarshen ƙololuwar america nan ne capital ba nisa da white house akwai wani ka ta fara masallaci da aka gina shi kuma ƙasar Turkey ita ce ta gina wannan masallaci abin da nake so na gwada mana shine raya masallatai da gina su aikin ahlus sunna ne shi'a ba ta gina masallatai da tana gina masallatai da ka kirga mu masallatan da ta gina a Najeriya a ita sai dai a ce an yi Husainiya an yi ayyun dan shekata ka kuma wace ne ba za ka taba jin hasaniya ba sai dai wa sai husainiya hasan din babu ruwansu da shi me yasa ba ruwansu da shi ta husaini suke yi mahaifiyarsu ne ba shi yasa ita kanta fatima sauran ƴaƴan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba babu ruwansu da shi daga shi a ko da ba su yadda ma annabi yana da wata ƴa a duniya banda Fatima ba sun ce sauran duk agololi ne da aka zo da su annabi ƴa kwara ɗaya tallin ta ya haifa ita ce wa ita ce Fatima akwai shi'a da da cin mutunci su ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kai ga har suna kan wannan aqida kuma da kayi magana suna nan da ya kalkuletori suna daddannawa domin su baka lissafi amma babu aya babu hadisi shi yasa za a ga hata waƙe-waƙen da zaka ji duka ai shiya na yi ba da zaka ji sun yi ruƙayya waƙa ko kun taɓa ji ba da za ku ji sun yi wa eh umu kulsu ko kun taɓa ji barin za ku ji sun yi wa zainab ko kun taba ji sai wa sai fatima kin bi kowa ado sai da fatima gai da ke yar rasulu kya gama lafiya ita ka tarihi ta gama lafiya yanzu kai ne ya saura ka gama lafiya ko ka gama lafiya amma ita ta gama me ta gama lafiya Allah ka gafarta mana duk masallatai da kuke ga ana zuwa daga wasu kasashe ana ginawa a kasashen mu na Afirka idan ku dura ku samu kasashe ne na ahlus sunna su ke irin wayannan aikace aikacen Allah ka karba mana wannan aiki Allah ka sa mana a cikin mizani abu na biyu jiya Najeriya duka ta tashi da rashin babban malami. Sheikh Habibu ya haya kaura Katsina. Malamin da muryarsa ta daga a cikin kasashen Afirka gaba daya. wajen karantar da addinin musulunci da karantar da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ce Habibu ya haya kaura ita kaura ita ce kauran da da tana cikin jihar Zamfara nan ne mahaifa amma kusan mafi yawan rayuwar mana a nan cikin gari ka da ita musamman rayuwarsa ta karantarwa da da'awa tafsirin alkur'ani mai girma ba mu san sauran ya sauke daga bakar zuwa nasu ba littattafai da dama ba mu san adadin wayanda ya sauke ba malami ne masanin fiku malami ne masanin usul malami ne masanin tafsirin alkur'ani mai girma idan yana maka tafsiri sai ka kamar kana ganin abin da ya danuka in yana magana akan tashin alkiyama mutane da yawa a Najeriya ba su gane hatsarin rayuwar da ta saba wa Allah ba idan mutum ya taka kiyama sai ta jira wa'azin malam muna addu'a malam Allah ya gafarta mishi Allah ya lullube shi da rahama Allah ya wuzuri asa albarka Allah ya ci gaba da kula da iyalansa bayan rayuwarsa akwai wanda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana yalwata musu kabarin su iya ganin nan adam Allah ya sa yana ciki akwai wanda ake sa turaren aljanna a kabarin su Allah ya sa yana ciki akwai wanda ake haska musu security light ta aljanna a kabarin su Allah ya sa yana ciki akwai wadanda kyawawan ayyukan suke ɗebe musu kewa a kabari Allah ya sa yana ciki akwai wadanda kabarin su yake zama dausayi daga dausayin aljanna Allah ya sa yana ciki iya abin da muka sani akan mana shi da mutumin kirki ne mai son addini mai ikhlasi a wajen mu'amala duk sanda zai ma nasiha ko zai baka shawara yakan ba ka shawara da abin da zai ba kansa inda shi ne a hali da kake ciki ba san wani malami ko wani shugaba a Najeriya da duk abin da ya taso ko bi kankan da shi zai buga kira shi gaban kungiya na kasashen kadin layi banana ya bar da siya ya ba shi shawarwari kamar malam Habibu ba sannan mutum ne mai tsantseni mai takatsantsan da duniya ko mutum ne mai rike amana ba wani kwamiti da ƙungiya ta ƙasa za ta taɓa yi ta sa mala habibu ya jagorance shi a ba su kuɗi a ce wannan kuɗin ku je ku yi amfani da shi domin yin aikin da aka ɗora muku idan aka kammala aikin idan kwandala ce ta saura mala habibu sai ya dawo da ita zuwa tirejiri da ƙungiya sai dai shugaba ne ce ɗauki an ba ka ya ce to yanzu ta zama halal abubuwa da dama sun faru da suka gwada mana irin amana da tsantsiri ta wannan malami Allah ka gafarta wa malam ba karamin rashi ne al'umma suka yi ba kuma ba waɗanda suka fi wannan rashi kamar ku mutanen Katsina saboda a nan ya rayu a nan ya da'awa a nan ya karantarwa an yi jana'izarsa jiya a birnin tarayya Abuja bayan ya zauna a national hospital na wani lokaci daga nan ya koma asibitin nizamiya na wani lokaci sannan Allah madaukin sarki ya karɓi rayuwar shi ba za mu gushe ba muna godiya ga mutane da dama da suka shigo domin su ga malam ya samu sauƙin jinya Allah ya saka musu da alkhairi daga cikin irin su akwai mai girma gwamnan Katsina Alhaji duk rada hatta ambulance da za ta ɗauke shi daga nan zuwa Katsina abu da zuwa Abuja shi ya ba da ambulance da kuma likitan shi yadda za jikin ya yi zafi sosai yadda akan hanya ma ana bukata a ci gaba da lura da shi da haka aka samu aka yi da shi zuwa Abuja akwai 'yan uwa da suke kokari irin su abin malik sandan bugudu Allah ya saka masa alkhairi irin su abin aziz yare abubakar shatiman daular usmaniya yana daga cikin waɗanda suka tsaya tsayuwa irin ta mai daka su ga su ba da gudunmuwa da ɗaukar mataki hatta da shi a waje sun yi kuɗi a fata da yanayin jikin ya zama ba zai da shi ba amma dai malam muna addu'a Allah madaukin sarki ya ainihin sanya mutuwa ta zama hutuwa gare shi ya yi jiya ta tsawon lokaci Allah ya sa ya zama sanadiyyar ta duk wani laifin da ya taɓa yi wa Allah Allah madaukin sarki ya kankare mishi wanda ita ce addu'a da muke yi ga malam ga shi Ibrahim Masari yana daga cikin waɗanda ba za mu manta da su a cikin yanzu haka a yau din akwai tawaga da shugaban kasa ya turo ta wasu daga cikin makusantansa irin su shi alhaji ibrahim basari da irin su mai mala wanda mai mala na ga shi ma da shi aka gabatar da jana'iza domin da da mataimakin shugaban kasa gaba daya abinda mataimakin president na majalisa shugaban majalisar dattawa nake so in ce mataimakin shugaban majalisar dattawa ta kasa baki daya alhaji barau jibril daga jihar kano da wasu tawaga domin su zo su gabatar da taziya a madadin shugaban kasa da gwamnatin Najeriya saboda wannan rasuwa muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi mai girma shugaban kasa Alhaji Bola Ahmed Tinubu ka yi abin da mun ji daɗi kwarai da gaske da ka tausaya kuma ka jajanta muna addu'a Allah ya saka da alkhairi kalma ɗaya ko biyu zan faɗa in zauna ba dogon wa'azi zai yi a saurara ɗaya ko biyu shi yasa yau ba za mu dora sabon lissafi ba saboda babu lokaci amma dai ya dan kara kato ya zuwa zuwa masa tambaya guda casa'in cikin tambaya ɗari bai ansa ko guda ɗaya ba ya ansa amma dai waɗanda ya ansa guda hudu duka shirme ya yi da bai ansa ba ma da ya fi masa rufin asiri kuma na gama gamsuwa da cewa kasuwar kala kafe ta mutu kuma na gane ta kare musu wani abu ban dariya shugaban majalisar malamai Allah ya saka masa da alkhairi a wa'azin da muka yi ware a cikin jihar Taraba ya yi wata magana ya ce yana son kada kata su gaya masa inda alkur'ani mai girma ya ce ka karanta qur'ani a sallah sai in za ka yi sallah ka karanta qur'ani so sai dan kada kata yunkuro ya ce to yau za a yi tarkari ya ce shugaban nasu ma gaba da yau ya kwanta ya ce bai ga inda aka ce a karanta Qur'ani a sallah ba ya ce shugaban na kuma gaba daya saboda ba su yi karatu ba ka dan kara kato akwai daina hankali wani kara kato ne ke ce wani bai karatu ba ya ce ga aya nan kwance na ce to sai ya kwance ka ba ba tsaye ba sai ya jawo aya cikin suratul ankabut utul ma uhiya ilayka اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة aha إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ya yi dan gari ولذكر الله أكبر ya yi fata kure ya tankwaya بارك الله فيك وبارك عليك وزوجك الله امرأة صالحة تكلها وهفهفة بيضاء غير مبادة ترائبها مسؤولة كالتجنجل bari ku jaye da dan kara gato ya ja da fasara dan kara gato kai akwai dan kara gato akwai da tasha ya masan tsari ya yake kuma zai yi shi hankali ya gaba akwai wani zakara ana raba zaune tare da shi tun da zai rubuta mata wajen zakar ka wuce ba shi kai ya zo da ya haka sai ka ce dan wuta zai ya yi magana a ce haka ne shi haka ne matasa suka ce mu je maha bari ku ji ayar wai wanda ita ce ayar da ta nuna a karatu a sallah ka karanta qur'ani Allah ya ce utlu ma wuhiya ilayka ka karanta abin da aka yi wahayinsa zuwa gare ka haka ne Allah ya ce minal kitab daga alkur'ani mai girma da Allah ya maka wahayi daga alkur'ani mai girma sai Allah ya ce wa aqimus sala kuma ka tsaye da sallah kuma ka ne ka tsaye da sallah a nan gurin Allah ya wuce manzo Allah sallallahu alaihi abubuwa guda nawa abu na farko shine ne ya karanta alkur'ani mai girma abu na biyu kuma shine ne ya tsaye da sallah sai Allah ya ce inna salata lalle sallah tarha anil fahsha wal munkar tana hari daga alfasha tana hari daga munkar da Allah wannan ayar abinda take cewa a karanta Qur'ani a cikin sallah shine ba ayar me ayar take ka karanta Qur'ani sabai kai ne kamar sabai kai har sallah kamar yadda ana kamar dauke zage cewa imu salata wa aqimu ssalata wa atu zakata wa ruk'u ma'a raki'in Allah ya ce wa aqimu salata ku tsaye da sallah ko wa atu zakata kuma ku bada zakka abin da yake nufi shine ku bada zakka a cikin sallah ko abin da yake nufi ku yi sallar cikin bada zakka ayi umarni ne da ayi ne a tsaye sallah bayan tsaye sallah kuma a yi ne tafi a bada zakka kamar yadda aka ce ka yi ne ka yi karatun ƙur'ani bayan ka karatun ƙur'ani kuma ka yi ne ka yi sallah amma da yake ɗan ƙala ƙato ɗan tasha ne su abin da suka ƙware a wajen akan sa shine tadriki ya za a yi magana a canja ta a yi ne wani ya fasara sai ce utulu ma uhiya ilayka min alkitabi ka karanta abin da aka yi maka wahayi na littafin Allah wa aqimis salata sai ka ka tsaya da sallah kai sallah sai ce to ga aya ta tabbata ka karanta qur'ani kai sallah to yanzu an samu karatun qur'ani a sallah ko ba samu ba haji mu dabi utubu ba uye ilayka min alkitabi ka karanta alqur'ani mai girma wa aqimis salata kai sallah wato kai ba haushe da baka san larabci ba sai ka ɗauka ayar abin da take cewa ka yi amfani da karatun ƙur'ani kai sallah ko ka karanta alƙur'ani a cikin sallah amma sai wani haka wani warfe sai wasa da hankalinka amma shi ba yana faɗa da gidan da ci gaba ba ya ce da kun da ayar ma ba su san ta ba ba su san ta ba ba su san ta ba da da ba ta tambaye ku ya kawo hujjar da shugaban malamai ya bukata a kawo? Ayar Doja tana da alaƙa a kan kusa ko da sallah ko ka nesa da abin da aka tambaye shi. Munafakai kenan. Munafakai kenan. Abin da suka yi a kenan shi da abin da karanta da su. To ba wannan ba da muka je muka ƙara nausa masa tambayoyi guda goma a yola tambayoyin da gagara amsuwa da ya zo sai duk tambayoyi da aka yi mishi ya ce jama'a eh mutanen nan ba sai na ma ja aya zai maganin su ba ya ce a duk gwamnan calculator ya ce da calculator zai yi maganin su bari ku ce da aka yi maganin mu da calculator daga nan na gane cewa ruwa ya karewa dan kada alhali bai gama wanka ba wai na kala kato sai ce bari kuna muku guji da baki shi wai ya ce ya haɗu da iyas a aikin hajji ya ce da muka ɗauko kalkuleta muka lissafa a tarihin da ya bada da kai shi sanda Iyas ya mutu shi shekara ta shida a duniya to yanzu dan shekara shida a duniya har ya je aikin hajji har ya haɗu da Iyas har suka yi hotuna suka yi abubuwa tare sai ya fito irin da ya haɗu shi ita daga inda ya ga dama zai fara kuma maka da kuma zai kashi sai aka ɗauko ta kisa yadda kisa ta fara na haɗu da sheikh ne sunan shi a shi ya ta da tukuna sheikh ibrahim iyas ko ya guri da kuma jama'a da shi sunan shi da kyau ba ko ya guri ko ya guri a makka sai ya sanyo tiriyan tiriyan tiriyan yake da kuji sai shi gabar kowa faɗa muku tarihinsa shi da kansa sai kullo yana faɗin shekara da aka haife ni wata lokaci da gidan talabijin suka yi da ni to wai ku je da mu yake na ba da labarin ya kai sau biyu ko sau uku a kan bari wurare daban-daban mun je aikin hajji shekarar da arfa ta haɗu da jumu'a ya zama za a hau arfa ranar yaushe ranar jumu'a sai muka je muna filin arfa muna filin filin arfa sai ɗaya daga cikin maluma na kano shek tijjani bala ƙala rawi yana na fadar ransa bai mutu ba sai ce malam jami'u ya ce ya ce ga shogun mu ya zo ina so mu je mu gaisa da shi na ce wane ne shogun naku ya ce shek tijjani shek ibrahim iyas shek tijjani shek ibrahim iyas shi ne babban ɗan shek ibrahim iyas ya rasu amma bai daɗe da rasuwa ba shekaru kaɗan da rasuwa shi ya zo har Najeriya ba sau ɗaya ba a lokacin dattijo da mai shekaru da yawa shi ne kuma kalifar tijjaniya faiba na duniya gaba ɗaya me sunansa shek tijjani shek ibrahim yas wato shek ibrahim yas da ya haifa ɗa sai wa shek tijjani ta fara a lokacin kuwa shi ne kalimar su gaba daya ya ce mu je mu gaisa na ce a wannan magana ta ka babbace ba ni kadai ba bari na roƙi su shugaba mu je a gani shi sai dai shugaba magana shugaba na nan da bai mutu ba sai ce ba matsala sai dai shagya kuma musa hasan ta tana sautin sunna cewa yaran da dai kuwa mutu yana nan da bai mutu ba sai dai wa shek alhassan sa'id magana shek alhassan sa'id kuma Allah ya masa Allah ya masa rasuwa shi da muka dunguma gaba daya muka je a gaisa da shehu sanda muka gaisa da shi ya kirki da hannuna sai shek tijjani bala kala rawi sai ce ana gafarta malam wannan shi ne malam kabir gombe yana cikin maluma masu da'awa ta sunna a najeriya shi wai ce a allah ya maka albarka ya min addu'o'i da ba san iyakar su ba wai na addu'o'in allah ya karbi su su kadai sun shirya a wancan shekara menene dalilin da yasa na bada wannan kissa akan mimari ga dalili idan ka karanta littafi na sufaye da ake cewa ya kotatul farida akwai sharhin da ake cewa addurratul kharida addurratul kharida to sai ya wajen wani baiti da yake nuna falalar shehu tijjani sai ke cewa wa yuzibuhu al-ithnayn ma'a kulli jum'atin wa ma'ahu min al-amlaki iddatu sab'ati لكتب أسامي من يراه برقعة وإنه من أهل الجنان برؤيتي بغير حساب والإقاب فهذه sarat biwarisatin li kulli kali ga fasara bititika aka ce shi shehu tijani wa yusuful isnaini ba kulli juma'atin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana abokantaka shehu tijani duk ranar litinin da ranar juma'a duk ranar litinin da ranar juma'a duk inda shehu tijjani zai shiga annabi yana raka shi tare su wa ma'ahu tare da annabi kuma min al-amlaki iddatu sab'ati akwai mala'iku waɗanda adadin su guda bakwai kenan duk da shehu tijjani zai tafi ba shi kare zai tafi ba in dai ranar litinin ne da ranar mai akwai waɗanda za su raka shi suwa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da mala'iku guda nawa bakwai menene aikin wayannan mala'iku guda bakwai da su kuma har suka shigo cikin wannan tawaga sai aka ce bi katbi asami man yarahu aikin su shine za su yi lura wane ne ya ga shehu tijjani a wannan ranar sai su rubuta sunan shi a jikin wata takarda wata farar takarda ce za ka yi ta da azurfa to a jikin wannan takardar za su rubuta sunan shi me yasa za su rubuta sunan duk wanda ya shi ranar litinin da ranar juma'a shi ne fa'innahu min ahadin jinani da ru'yati da ka gan shi ranar litinin ko ranar juma'a nan ganin kawai mujarrad da gani automatically ya mai da kai dan aljanna kenan duk wanda ya ga shi wata jani ranar litinin ko ya gashi ranar juma'a dan mene ne dan aljanna ne bi gairi hisabin wal iqabi ba za a masa hisabi ranar tashin alkiyama ba ko ba za a masa hukuma ranar tashin alkiyama ba idan ya duba sharhul ardunatul farida sai suka ce shehu tijani yana da wani tela telan bai hude ne telan shehu bai bai hude ne shi wannan tela sai ya zo sai ɗariƙar tijjaniya suna tattaunawa akan wannan falala ta shehu tijjani cewa ya gaishe ranar litinin ko a gaishe ranar juma'a ka zama dan aljanna to da aka kawo masa ɗinkin shehu da ya kammala ɗinkin da aka turo a karɓa sai ce a je a nema masa izinin shehu tijjani yana so ya kawo ɗinkin da kai shi shikenan aka ce to bari sai mun gaya wa shehu da ya ga masa shehu sai ba matsala ya kawo da ya kawo shehu ya mika wa shehu hannu da hannu shehu ya karba ya ce shehu kai ne da kanka shehu ya ce ni ne ya ce yau wace rana ya ce ranar juma'a ya ce to ni bai hude ne ba musulmi ba ne amma ga wata karama da na ji wasu ɗan ɗariƙarka suna faɗa almajiranka cewa duk wanda ya ganka ranar juma'a sai ya shiga aljanna to ne yanzu gani da yahudi ne kuma na ganka ranar juma'a ni ma zan shiga aljanna sai ya ce kwarai za ka shiga aljanna a gara karatu a cikin sharhi suka ce kuma haka aka yi wannan mai yahudan tela bai mutu ba sai da ya musulunta ya shiga aljanna saboda ya ga shautu da ranar yaushe ranar juma'a to duk ba da yin juma take ba duk ba da magana take ba sai aka ce fa hadihi ita wannan karama ta in kaga shehu ranar juma'a ko litinin zaka shiga aljanna sarat ta yi naso biwari ta ta hanyar gado li kulli khalifati ga duk wanda aka rana shi khalifar shehu tijani har kiyama ta tsaya shi ma ya gaji wannan karama in dai gaishe na litinin ko ranar juma'a zaka shiga aljanna ba sai da kowa gado wannan karatu to iyasi katifa ne da shehu tijjani ko shi ma iyasi ban gaishe ba amma shek tijjani shek iyas shek tijjani shek ibrahim iyas shi kuma shi ne kalifa da iyasi kenan wancan karama da ta yi naso ta zo wajen iyasi to ta sake yin naso ta yi tajalli ta iso kan ba shek tijjani Sheikh Ibrahim ya kalifan tijariya na duniya gaba daya sai na ce ni kuma da na tashi ganin shi da na sa'a babba sai ya zama ba ranar juma'a ne kawai da gan shi ba ranar juma'a ta hadu da ranar arfa sannan abu na biyu bayan ta hadu da ranar arfa ba ba a saudiya ba kuma a filin arfa kenan duka ba ta ta zama guda nawa na ga karshe abu da hannu ba jini kawai ba ranar Juwa, ranar arfa a filin na hudu kuma yin addu'a. Kira za ka mu karama nawa? Na ce, to duk ɗan tijariyar da ya yi da wannan karama dole ya gani za a fi sanar. Kuma Allah ne ya ci ne. wani abu da zai ƙara ba ku sha'awa bayan mun taso daga arfa mun zo mun zalifa sai babban shehu malami ma da cin alkur'ani mai girma shek isiya karami khalifa wato mutumin kirki ne ranar yi wani abu da Allah ya samu ƙaunarsa har yabar duniya kar ku yi mamaki na da ce Allah ya gafarta mashi kun san abin da ya faru muna muzdalifa sai gashi ya bugo wayar shi tijjani bala kala rawu sai tijjani bala kala rawu ya dauki waya da suka yi magana sai ya ce masa haɗani da shan balalau tijjani bala kala rawu ya zo sai ce shugaba ya yi bacci amma ba ne tare shi ashe yana ji a waya sai ce waye ne ke magana sai aka ce sakatare da malam kabir gobe ya ce a to shi ke da ba sai ta da shugaba ba ba ni shi faɗa masa sakon da nake so in bashi sai na miƙa masa sai aka miƙo min waya buɗan ba sai sai ce malam kabiru na ce ya ce mun ji daɗin abin da kuka mana duk da mun sa aƙidar amma da kuka gaida shehu mu kun bada mu'amala mu mai kyau mun ji daɗi muna godiya ya ce don Allah ina so ku dawo in kuka dawo ku samu lokaci ku zo mu haɗu ku ga jami'a ta ƙur'ani na gina a Kano ina so ku kawo malumanku masana sunna da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai maluma da muke da su masana hadda alƙur'ani mai girma mu haɗa su su riƙe mana wannan jami'a ya ce ‘ya'yanmu’ a tarbiyyantar da su kan alkur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda masu zagin sahabban annabi da matan annabi sun fara yawa a Najeriya dole mu san yadda zamu mu tsare imanin ƴaƴanmu da aqidar ƴaƴanmu dan labarin tambaye ku dan labarin tambaye ku ko bai tsare da aka ce yayi zafi da yawa a majalisar da nan Madina tabalika jihadisi da Allah ko shi ya bada wannan fatawa fatawa ta kai fatawa kuma ta kai fatawa na ce masa in Allah yadda kuma na yi ma alƙawari shugaba ya ya tafi zanga musu na faɗa shugaba ce me yasa ba ku tara ni ba na ce a shi yace kada a tara to bari ku ji karatun da yake so gane dan kana kato da yake tsinan ne da yake munafikin Allah ne ba abin da sai ya ce munafurci da aka zo Sheikh tijjani sheikh ibrahim yas sai suka shafe sheikh tijjani sai aka dilitin da shi sai aka gutsure sai maganar ta fara da na haɗu da wa sheikh ibrahim iyas sai aka shafe sheikh tijjani ɗan sheikh ibrahim iyas wanda fa jisar na faɗa ta akan mimbari sama da sau uku amma wani yau an gutsuro ta an sha ta shan tijjani an ce na ce na haɗu da shan ibrahim iyas ƙaira a makka don allah wanda ni da nake da ina nan yanzu yamma irin wannan ƙaryar za ku yi mamaki idan yawa jabir ibnu sabra ƙarya jabir ya ce na yi sallah sama da sau dubu bayan annabi munafiki dan kara kato sai ƙara kalmar juma'a ya ce na yi sallar juma'a sama da sau ɗari sama da sau dubu biyu in zai kwala min karya gari da zai ya kuru kuru menene abin mamaki ya kwala wa sahabi a mai karya me abin mamaki ni rage wa kai shi ko na ga da ya haka babba ya kai karawa kai sahabi ya ce da yi sallah sama da sau dubu biyu an ƙara ƙata sai ce sahabin cewa ya yi ya yi sallah juba sai ƙara kalmar juba da babu ita hadisi na kowace waya ko masu sharhi hadisi ba samu mai taɓa yin sharhi ya sa kalmar juba ba amma idan ne ɗan ƙara ƙato da sai ya ƙara ta hadisi ba za a yi sallah sallah sai ya ce na yi sallar juba ya ƙara da aka yi magana ko sai ya wuri wuri daidai ya ce akwai budara ya sai na sa so a aji wai ya kuma da nasa shashashi ba sanne suke ba eh ban ta kafa kawo hu ba dawo o da ba kai katan banza da cikin daki kawai katan banza da akan akan arika wai zai shayi ya yi amfani da table of content tun da babin babin juma'a ne bayan mere ne ce duwa duk san duk abin da aka mata shi dole shafi duwa saboda kira mani sha sha sha hadisai nawa ne za ka samu hadisi ya yi magana saboda matsala goma daban-daban malamai sun zo rubutu su sa hadisin a wannan babin in ya yi magana kan makwabtaka su sa hadisin a babin makwabtaka ya yi magana kan zumunci sun zo babin zumunci su karasa shi ya yi magana ta riƙe amana in sun zo babin amana ta ƙarasa shi to ƙasar banza ne ba ba sai da ƙurani ba sai yasa muka maka tambaya muka ce to ba ka da hadisi ba muka ce mu zo ƙurani ai ƙurani ma yana da table of content sura ɗari da goma sha hudu kowace sura sai da aka faɗi sura mai cece suratul bakara sura da aka ce tsari a tare aka ambaci bakara a cikin surar a cikin hayoyi bakwai kar ba bakara ma sai biyu aka ambace ta amma surar ta ba da labarin masu imani ta ba da labarin munafukai dan kala kato ta ba da labarin yahudawa ta yi magana a kan bashi ta yi magana ayar da ko ta tsawo a surar ba a kan bashi ko magana ba a kan bakara ba ta yi magana a kan haila ta yi magana a kan barayu ta yi magana a kan ciyarwa ta yi magana a kan shan giya ta yi magana a kan caca ta yi magana a kan alƙawari kiyama ta yi magana akan tauhidi ta yi magana akan risala ta yi magana ta yi kawai dan gane ka ko da shi dan banza ne kawai a saurara na ɗan lokaci ne a kan rabin da yau shugaban malamai da bai kamata umar ka zaɓi wannan kai shugaban malamai ya raba da kai shi sai za mu kaɗa haska da toci da mai cin batir uku mu kuma sauran ku jira mu haɗu da shi gaba muna da sauran tambaya guda goma sun zama nawa kenan sun zama ɗari daga nan kuma wani zai ce an yi ɗari an yi ɗari an gama a ba gama ba bayan mun gama ɗari kuma sai mu dawo mu yi ɗauraya idan muka gama ɗauraya sai a zo guga to daga guga ne sai mu nike mu sa fantiboti daga nan matsiyaci sai na tarihi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta